بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد muna cikin kitabu tahara babu nawaqid alwudu na wannan littafi na bulughul mara mala yace wa an talq bin ali radiyallahu anhu qala قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمص ذكره في الصلاة أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بدعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصره wannan hadisin daga talha talqi bin ali radiyallahu anhu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rajulun wani mutum ya ce masistu zakari ma'ana na shahi al'aurata aw qala koko yace ar-rajulu yamassu zakarahu fi salah mutun ne da yake shafar al'aurarsa a cikin sallah a alaihi alwudu akwai alwala a kansa ma'ana yana sake alwala koko wannan yana warware masa alwala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa la a'a inna ma huwa bid'atun minka ai wata tsoka ce daga gare ka akhrajahu al-khamsa marwayta biyar suka rawaito su shine wadawa mhm eh ahmad abu daud nasa'i tirmidhi ibn majah wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa qala ibn madini ibn al-madini yace huwa ahsanu min hadisi busra wannan hadisin yahi hadisin busra kyau ko yahi shi zama hadisi hasan hadisin busra shine wanda zamu gani nan gaba yana wannan hadisi ne ingantacce sannan wannan hadisin yana magana akan cewa idan mutum ya taɓa al'aurarsa shin taɓa al'aura yana iya ɓata alwala ko ko bai ɓata alwala manzo Allah ya ce mishi a'a ai wata tsoka ce daga jikinka yanda ka sai in ka taɓa wata gaba a cikin gabubuwan ka dan kana da alwala alwala ka bata warware ba haka ma'ana al'aura to zamu ga kuma shi hadisi na gaba dan buga yanda za mu yanda za a hada su wa an busrata binti safwana daga busra yar safwan radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala tace lalle manzo Allah ya ce man massa zakarahu wanda ya taba al'aurar safale ta wadda yayi alwala akhrajahu al-khamsatu marwata biyar suka rawaito shi kuma yanda muka zana su ta Ahmad da sauransu wasahu tirmidhi Tirmidhi ya inganta shi wa Ibn Hibban da Ibn Hibban. Wa qala Bukhari Bukhari yace huwa asahu shay'in fi hadha al-bab. Shine abin da ya inganta a cikin wannan babin. Ko kenan shi ma hadisi ne wanda yake sahihi. To wancan hadisin ya nuna cewa dan mutum ya taba al'aurarsa wannan ba zai sake alwala ba. Anga kuma ya ce in mutum ya taba al'aurarsa zai sake alwala. Waɗanga hadisan guda biyu kuma duka hadisai ne sahihai. ko kenan duk damar da za a iya samu a haɗa su su yi aiki tare shi ya fi da a sariyar da wani daga cikinsu shi hadisin ɗalƙin nan yana nuni akan cewa taɓa al'aura bai warware arwallah ko har manzo Allah ya nuna illar da ya sa haka nan cewa bid'atun minka wani yanki ne na wata gaba daga cikin gaɓuɓuwarka. Hadisun Basra kuma, Basra shi kuma yana nuni akan cewa taɓa al'aura yana warware alwallah. Sannan abin da ya yi su ne waɗannan hadisan duka a yi aiki da su. Ta ƙaƙa za a yi aiki da su, shi ne ta hanyoyi guda biyu kama haka. Na farko, yana warware alwalla idan mutum ya shahi al'aurarsa babu wani abu shamaki tsakanin shi da al'aurarsa kai tsaye ya shahe ta ba ma'ana ya zamanto akwai wani shamaki tsakanin shi ko wani tuha ko wani abu a'a babu wannan in mutum ya yi wannan shahar to alwalarsa ta warware ko amma in ya shahe shi ba da in ya shahe shi ya zamanto tsakanin al'aurar tashi akwai wani shamaki ko wani tuha ko wani abin nan sai ya taɓa al'aurar shi ta saman wannan shamaki suka ce wannan bai warware alwalla wannan ita ce ta hanya ta farko wadda ana iya bi domin a haɗa hadisan duka su yi aiki kenan hadisin da ya ce yana yarware alwala in ya shahi al'aurar kai tsaye ko amma in zamanto akwai shamaki tsakaninsa da al'aurarsa wannan bai warware alwallah aka ce sun ci karo ba su ci ba magana cin karo kenan shi yasa aka ce kenan a bi hanyoyin da za a haɗa su yahi a sayar da wani mana a kayar da wani a ce sun ci karo da juna shi yasa aka ce to ga hanyoyi guda biyu wannan hanyar ta farko in mutum ya taba al'aurar shi kai tsaye ba shamaki tsakaninsa da al'aurar alwalar ta warware amma in ya shafa tsakaninsa da al'aura akwai wani shamaki alwalar ba ta warware ba ko hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu cewa shahon da yake warware alwala shine shahwa na shawa in mutum ya shahi al'aurarsa don shawa to wannan sawa'an kai tsaye ne ko kuma akwai shamaki tsakaninsa da al'aura inda shahwa ne na shawa to wannan alwalarsa ta warware amma in yayi shahwa wadda ba ta shawa ba wannan bai warware masa alwala wannan ita ce hanya ta biyu wadda ake iya bi a haɗa hadisan gaba ɗaya kenan wancan hadisin da ya nuna cewa taɓa al'aura yana warware alwala in mutum ya yi taɓi don shawa ne ko wanda ya ce kenan bai warware alwala shine taɓin da ba na shawa ba ko kamar mutum ne ya zo wankan janaba yana arwalla a ciki ko to ai wajen wankan yana iya taɓa al'aurarsa to wannan taɓe ai ba dan shawa ne yake shi saboda wanka ne da sauransu haka to irin wannan kaga bai warware mutum alwallah shi yasa aka ci kenan wannan na ƙarshen ga na biyun nan shine yahi yahi kusa da dacewa ko kenan shahwan da ake magana wanda yake warware alwala shine na shawa yana in mutum bai yi shi don shawa ba wannan bai warware masa arwallah wannan shi ne hanyar da za a bi duka hadisai ya zama sun yi aiki wani aisha ta radiyallahu anha daga aisha da Allah ta tabbata a gare ta kenan nan abin da muke son mu gane a gane cewa kenan shafar al'aula dan shawa yana daga cikin abubuwan da suke warware arwallah idan mutum na da arwallah wannan arwallah shi ta warware anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man asabahu qai'un wanda amai ya same shi qai'un shine mutum ya zubar da abin da rumbun cikin shi ya kumsa ta hanyar baki ya zubar da shi ko au ru'afun ko kuma haɓo shine jinin da yake zo mutum daga can cikin hancinsa. Au ƙalasun ko kuma ƙalas ƙalas shine amai ne amma bai huce ma'ana bakin cikon baki haka kamar tashin zuciya tashin zuciya wanda zai sa mutum amai amma aman bai huce cikon baki ba ko kuma ƙasa da haka shi kuma ƙai'un shine amai dai wanda mutum zai zubar da duk abin da ya ci shine ake ce ma ƙai'un amma shi ƙalas amai ne amma bai huce cikon baki ko kuma ƙasa da haka eh sai kamar sur irin gatsa ko kuma wani abin nan abin nan ko to wanda wani daga cikin waɗannan abubuwa suka same shi au maziyun ko kuma maziyi falyansarif falyatawadda kenan ya juya yayi alwala summa yabni ala salatihi sai ya gina sallar shi mutum na cikin sallah sai amai ya zo masa ko ko kuma haɓu, ko kuma gatsi haka, ko kuma maziyi. To yanzu sai ya je, ya yi alwala. Ya gina sallashi, wa huwa fi zalika la ya takalla, amma da sharaɗi ya zamanto bai yi magana ba. Ya yi kin yi raka'a biyu, sai amai ya zo miki, sai ki koma gehe in kika gama aman ki arwalla sai ki zo ki gina raka'a ta uku in biki magana ba. Kenan in biki gina ma'ana in biki magana ba, akhrajahu ibn Maja, ibn Maja ya fitar da shi, wa da'afahu kuma ya raunana shi, Ahmad Ahmad ya raunana shi wa gairuhu da waninsa. Suka ce wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni, kenan kaman in an ce marfo'in ne shine yana da rauni amma abin da ya inganta ya zama daidai shine irsaluhu saboda ba mutum guda ba sun illanta shi saboda ruwaya ce ta Ismail bin Ayyash daga Ibn Jarish Juraish ita kuma ruwaya ta Ismaila wajen mutanen Hijaz tana da rauni da haka malaman hadisi sun saba masa suka nuna cewa kenan mursal ne hadisi ne mursal ko saboda akwai sahabin da aka sariyar a cikin hadisi kenan wannan hadisin na nuni zahirin shi na nuni akan cewa amai da haɓo da kuma kaman gatsi ko kuma mazi a cikin sallah wanda wannan abin ya same shi ya juya daga sallar sai ya je ya arwalla sannan ya gina sallar sai ya cika ta sallar shi bata ɓace ba amma da sharaɗin in bai magana ba kenan in ya yi magana sallah ta ɓace amma in bai magana ba to sallar shi kawai sai ya gina eh eh ko da ya ba ta ba Eh, da ya gina sallar shi. Malamai sun yi saɓani a cikin abin da yake najasa ne sai ya huto ba ta hanyar bawali ba ko kuma ta hanyar bayan gari ba. Ko? kamar amai kamar jini kamar maruru da makamantansu shin hutowarsu yana warware arwalla ko bai warwarewa imam malik da imam shafi'i sun ta akan cewa hutar waɗannan al'amura da makamantansu bai warware arwalla ko da ko yana da yawa ko Imam al-Baghawi yake cewa wannan kuma ita ce maganar da mafi yawan sahabbai da tabi'ai suke a kanta. Imam an-Nawawi wanda ya sharhin Sahih Muslim yake cewa babu wani abin da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta ayi arwalla dan wannan. Ko to saboda haka suke cewa kaman jini ko amai idan suka huto ba ta hanyar da aka saba ba a al'adance to wannan bai warware alwala bai warware alwala wannan shine a takaice maganganun da malamai suka yi ko sai wa an jabir bin samura radiyallahu anhu daga abin nan jabir bin samura yadda Allah tabbata a gare shi anna rajulan cewa wani mutum sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ana tawadda'u min luhumil ghanami shin za mu yi alwala dangane da namomin ƙananan dabbobi in mutum ya ci naman rago ko rama akuya da sauransa sai ya sake alwala ƙala in shi ita manzo Allah ce mishi in ka so in kana so bayan ka ci nama kai alwala ƙala sai ce ana tawadda'u atawadda'u min luhumil ibli to zan yi alwala dangane da namomin raƙumi raƙuma ƙala na amma manzo Allah ce mishi eh akhrajahu muslim muslim ya rawaito shi da wannan hadisin na nuna mana halaccin yin arwalla bayan an ci naman dabbobi ba wajibi ba ne ba saboda su naman su baya warware alwalla amma cin naman raƙumi yana warware alwalla yana wajabtarwa a wajen yin sallah da makamantansa amma abin da ya yi shahara daga mazhaba ta imam ahmad cewa abin da ke warware arwallan game da na daga ɓangarorin naman raƙumi shine tozo in mutum ya ci tozo kaɗai haka shi imam ahmad ya ci so suka keɓance naman tozo na raƙumi ne in mutum ya ci yana warware masa alwallah banda sauran kaman zuciya raƙumi ko anta ko huhu ko wata tsoka da mutum ya ci shi wannan bai warware masa a wannan ko Hmm? ana iya ganewa tozo tozo kaman kaman shi yasa suka ce kenan ba wai duk naman shi bane in mutum ya ce ki warware Allah sai sai suka bangare suka hudda wani bangare kaman tozo haka da makamantansu amma wasu malamai suna ganin cewa ba wai wajibi bane kaman al-istihbab an so mutum yayi alwala ko wannan kenan hmm? eh na naman da cin naman shi shi ma malamai sun saɓani yanzu kamar irin su abu hanifa imam malik imam shafi'i da mabiyansu sun ta cewa ba dole ba ne mutum ya arwala don yanci naman rakuni ko? amma shi imam ahmad mabiyansa sun ta akan cewa can naman raƙumi yana warware alwallah kenan da wannan ne suke ganin cewa kenan umarnin da aka yi na alwallah ba yana wajabtarwa ba wannan kenan kenan umarnin ba na wajibi ba ne wani abi huraira ta radiyallahu anhu kala daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi ya ce kala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce man gassala mayyitan falyagtasil wanda ya mamamaci wanka yayi wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya doke shi ci gawarsa yayi alwala akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi wannan sa'iyu da nasa'i wa tirmizi da tirmizi wa hassanahu kuma ya hassan hadisin wa qala ahmad ahmad yace la yasihu fi hadha al-bab shay'un ba wani abin da ya inganta a cikin wannan babin yana mahi yawan malamai sun ta akan cewa hadisi ne mawqufi kenan shi yana iya ɗaukan matsayin hasan saboda yawan hanyoyinsa ko zahirin hadisin yana nuna wajibcin yin wanka akan wanda ya mamamaci wanka wajibi ne ya wanka zahirin hadisin kenan kenan umumin hadisin yana nuni akan cewa kowane irin mamata ne babba ne ko ƙarami namiji ko mace musulmi ne ko kafiri shin akwai wani shamaki tsakaninka da shi ko babu shamaki da ka ɗauke shi duka sun shiga a ciki ko aka ci kenan mai wanka shine wanda zai rika juya shi haka yana abin da jinsu ya zuba mashi ruwa da sauransu kamar yadda aka sani to sai zaman to an samu wani hadisi wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito shi wanda shi kuma ya ci karo da wanga hadisi daga Ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alaikum fi ghusli mayyitukum ghuslun idza ghassaltumuhu babu wanka akan ku dan kun yi mamatan ku wanka inna mayyitukum yamutu tahiran ku musulmi mataccen ku yana mutuwa ne mai tsarki walaysa bi najisin ba najasa bane fa hasabakum an taghsilu aydikum ya ishe ku kawai ku wanke hannuwanku hadisi ne hasan ko shi kuma ga hadisi ya ce kenan man gasala mayyitan falyaghtasil yana wanga wancan hadisi da muka karanta ya ci karo da wanga ko to shi ne malamai suka ce yadda za a bi a haɗa waɗannan hadisan umarnin da ya zo a cikin hadisin abu huraira man gassala mayyitan falyaktasil lin nadabi yana mustahabbi ne an so mutumin da ya mamamaci wanka ya wanka amma ba wajibi ba ne abin da ke ƙarfafa wannan shine abin da abdullahi ibn Imam Ahmad ya rawaito daga Ibn Umar Ibn Umar yake cewa kunna nughassilu mayyit mun zamanto muna wanke mamaci faminna man yaktasil daga cikin mu akwai wanda in ya ma mamaci wanka yana yin wanka wa minna man la yaktasil daga cikin mu kuma akwai wanda ko ya ma mamaci wanka baya yin wanka ko yana wannan shi ke nuna umarnin da manza Allah ya yi na cewa wanda ya mamamaci wanka ya wanka ba umarni ba ne na wajibci. Da wajibi ne da Ibn Umar bai cewa minna man yartasil wa minna man la yartasil. Ko? Sannan kuma aka ce abinda ma ke iya abinda ke iya karfafa wannan ina zuwa kuma abinda ke karfafa wannan ƙa'idar da ibn muflih ya ambata a cikin alfuru cewa shi annal haditha da'if hadisi wanda yake mai rauni idan kana dalla alal wujubi bi sigati in siga shi na nuna wajibci ko ko haramci to za a ɗauke shi akan cewa mustahabbi ne in da hadisi da ifi ne sai ya zamanto kamar yana nuni akan wajibci ko haramci to wajibcin nan ba wajibi ake ne ba yana nuni ne akan istihbab ma'ana an so ko tunda hadisin da yake wannan kenan amma cewa da wanda ya doke shi yayi wanka sana'ani yake cewa ban san wani wanda ya faɗa ba daga cikin magabata cewa in aka ɗauki mamaci a yi wanka kenan abin da ake nihi ita alwudu a nan ana iya fassara ta da wanke hannuwa kenan mutum ya ɗauki mamashi ya wanke hannuwansa shi ake nihi ba arwalla ba a ci gaba a ƙara wanga wani abdullahi bin abi bakarin rahimahullah ya ce an na fil kitabin ladi ka taba hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani littafi letter da manza Allah ya rubuta li amri bin hazmin ya rubuta ma amri dan hazmin cewa Allah ya massal Qur'ana illa tahirun kan wanda ya taɓa alƙur'ani sai mai tsarki rawahu malikun malik ya rawaito wannan hadisi mursalan mursal wa wasalahu nasa'i shi kuma nasa'i ya sada shi babu irsali a ciki ma'ana hadisi ne ya danganta shi har ga annabi wa ibn hibban da ibn hibban wa huwa ma'alulun hadisi yana da wasu illoli amma daraja hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce saboda malaman hadisi sun yi saɓani a cikin ingancin wannan hadisi yana wannan hadisin na nuna cewa kenan ba a taɓa ƙur'ani sai mutum yana da yana da tsarki kenan amru bin hazm al-ansari mutumin madina ne lokacin da manzon Allah ya aike shi na jaran don ya karantar da su addini sai ya rubuta masa cewa shi wannan haɗe wannan takardar littafin da ya rubuta mashi ya ƙunshi sunnoni da yawa a ciki kuma al'umma sun sabu karɓuwa a kansa cewa kada a cikin wani littafin ya nuna masu cewa kan wanda ya taɓa alƙur'ani sai mai tsarki kenan zahirin hadisin na nuna haramun ne a taɓa ƙur'ani ba tare da wani shamaki ba ga wanda bai da alwallah ko kenan abinda ake nuna wanda yake da hadasi janaba ko abin nan wannan shine magana ta jamhur cewa kada ya taɓa alƙur'ani ko mutum na da janaba kai ya taba alqur'ani wannan shine a takaice dai maganganun da malamai suka a ciki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah eh Huh?